بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha wallafin babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a darasin da ya gabata dai mun yi ta yin bayani ne game da abin da ya shafi karatun Fatiha da bayyana karatu da koyi karatu a cikin sallah wanda dukkanin waɗannan ababe mun yi bayanin su a darasin da ya gabata wanda hamo karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hada bainan nazair tsakanin suyoyi da ke da alaka da juna ta fuskar ma'ana yana karanta su a cikin sallah wannan shine karatun da muka tsaya ko an muka yi bayanin cewa idan ya karanta suratul qiyamah فدن الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى شافنا تريدا شدا نظام تاش يكن شيء سبحانك فبلا من ظن الله يكن شيء نفدن ون sannan kuma idan ya karanta idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la dan kuma yakan ce subhana rabbiyal a'la mun karanta wannan dukkanin su a darasin da ya gabata insha Allah ta'ala yau kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yake jawazu liqtisari ala al-fatiha halaccin mutum ya takaita karatu a cikin sallarsa akan fatiha ya halatta yayin da mutum ya zo yin sallah ya karanta suratul fatiha kadai ba tare da ya hada da wata suran ba idan da za karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa wala dhallin sai kai ruku'i sallan ka tayi babu wanda zai ce akwai wani kabiliya akan ka ko akwai ba'adiyya akan ko wani makamancin haka wannan ya halatta kamar yadda zamu zo mu je da ya tabbata a cikin hadisi ina fata an gane kenan ba laifi mutum ya iya takaitawa akan abin da ya shafi karanta fatiha din akwai halaccin yin haka yayin da mutum tashi yin sallah malam yace wa kana mu'az wa kana mu'az yusalli ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam al-isha'a mu'az dan jabal ya kasance yana sallatin isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-akhirah wannan sallan ta karshe ina fata an gane dan sallan isha'a kan kira ta suna al-akhirah ma'ana sallan karshen yini gaba daya ثم يرجع sannan ya koma fa yusalli bi ashabihi sai kuma ya koma anguwan sai je wa mutanen anguwan sallah an gane ko zai sallan farilla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya gama sallan kuma sai ya koma anguwan su sai kuma ya je musu limanci an gane ko faraja zata lailatin fa salla bihi wata rana da dare ya dawo sai musu sallah وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم sai wani mutum wani ɗan saurayi daga cikin mutanen anguwan nan nasu sai ya zo sai ya sallan shi kadai ana ce mai daga cikin mutanen ƙabilar bani salma ana kiran shi da suna salim sunan shi salim yana yin sallah tare da mu'az an gane ko falamma qala ala al-fata yayin da Mu'az dan Jabal ya ja dogo sura wannan dan samarin ya ga shi gaskiya an tsawaita masa da yawa in sarafa kawai sai ya sallame an gane ko in sarafa sai ya sallame fa salla fi nahiyati almasjid sai ya koma gefen masallaci a wani gefe ɗaya sallar shi ya fita ya tafi shi wa kharaja kawai sai ya fita abin shi wa akhadha bi khitami ba'irihi wa intalaqa yana fitowa kawai sai zai kama akalar raƙumin shi kawai sai ya kama hanyar shi ya tafi shi falamma salla mu'az yayin da mu'az yayi sallah ya idar da sallah din zukira zalika lahu sai aka ambata masa haka cewa ai akwai salim dan banu salma ya zo ana cikin yin sallah ya sallame sallah ya koma gefe daya ya ji ya tashi sallan ya tafi shi ya kama kazara kuma shi ya tafi shi faqala sai yace inna hadha bihi lanifaq inna hadha bihi lanifaq lalle wannan akwai munafinci tare da shi ta ya za a yi a ce ana sallah shi ya zo ya sallame ya sallah shi kadai lalle wannan akwai munafirci tare da shi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama billadhi sana'a yace lalle tabbas sai ne sai na bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya aikata wa qala al-fata shi ma dan samarin nan yace وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع yace ni ma sai na ji na bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya aikata shi Mu'adh bin Jabal kenan ma'ana shi ma da ake allegation akan shi shi ma zai kai kara Mu'adh bin Jabal ya ce zai kai kara wajen Annabi yace ni ma zan kai kara wajen Annabi akan irin wannan abin da Mu'adh yake mana ya je sallan shi tare da manzon Allah kuma ya zo ne ya tsawaita mana sallah sai na ji na kai shi kara wajen manzon Allah in ji shi yasa shi ina fata an gane faghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammako suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu mu'az sai mu'az ya bayo manzon Allah labari billadhi sana'a al-fata game da abin da wannan dan samariya ya aikata shi salim fa qala al-fata shi kuma sai wannan samariya ce ya rasulullah ya manzon Allah يطيل المكو عندك معاذ ذي زو يددي تاردك يزو يددي تاردك يصلى تاردك ثم يرجع فيطيل علينا sannan kuma sai ya dawo anguwanmu sai zai tsawaita mana sallah ina fata an gane kenan shi ma ma'azu ya bada labarin abin da ya aikata shi ma gashi dan samari ya faɗi labari ya ce yana zuwa wajen kamar zo Allah ya zo ya zo na tare da kai ya sallah tare da kai sannan kuma ya koma anguwanmu ya tsawaita mana sallah kwarai da gaske فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace afattanun anta ya mu'az yanzu kai mu'az fitnanne ne kai so kake ka zama fitnannen mutum ka rika fitnan mutane a cikin sallar su wa qala al fata ko wa qala lil fata malan yace al aslu al fata ko ya suke lamba kasa wa qala al fata ma'ana shi wannan samarin sai yace كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت نفت أنقاني منظور الله سيتي وتن سماري شيني قال للفتاة نفت أنقاني قال للفتاة معنا sai manzo Allah ya ce wa shi wannan salim ya ce mai kai fa tasna'u anta ya ibn akhi to kai ya kake aikatawa ya kai dan uwana in ka zo sallah ya kake yi ina fata an gane qala sai ya ce da shi أقرأ بفاتحة الكتاب نينا كرنت فاتحة نكدي وأسأل الله الجنة الرجاء الله الجنة وأعوذ به من النار إني مثل الله لك وجاه وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ sai shi dan samari ce to amma ni fa manzo Allah ban san irin dan kunkunan da kake yi ba da wanda mu'azi yake yi an gane ko ya soke lamba a ƙasa anan ke cewa addandana an yi takallamar rajulu bil kalami tasma'u ni'matahu wa la yafhamu shine ya zanto mutum yana magana kana iya tsinkayar sautinsa ko kugin abin da yake faɗa amma baka iya fahimtar abin da yake faɗa kamar yana wani zaurance ina fata an gane kamar zaurance sai ya ce huwa arfa'u min al hayna mata qalilan shi kuma ya fi rada da kaɗan an gani rada ai mutum yana yi ne ko haka yawa shi kaman kunkune yake haka ina fata an gani kunkune mutum kaman mutum ya dan kunkune yana wata magana zaka ji dai gashi dai ana magana amma baka iya fahimtar me yake cewa to shi dan samarin sai ya ce amma ni ban san manzon Allah kai kuma dan kunkunin da kake yin nan wani abu kake faɗi da kai da mu'azu ban san ku me kuke yi ba amma ni dai ina roƙon Allah aljanna ne ina neman tsarin Allah daga wuta ina fata an gane shine yace wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'az fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inni wa mu'azun haula hataini ai da ni da mu'az dan jabal din muwa muna tsakanin ababan nan guda biyu ne neman aljanna da kuma neman tsarin Allah daga wuta ina fata an gane shine inda yake cewa inni wa mu'az haula hataini da ni da mu'az fa mu ma din da kake ganin mu muna tsakatsakiya ne muna tsakanin can ne da nan tsakanin neman roƙon Allah samun aljanna da kuma neman tsarin Allah daga azabar wuta au na hawaza ko kuma ma kwatankwacin abin da kake yi nan mu shi ma mu ma shi muke yi ina fata an gane ko kuma kwatankwaci kawai domin za ya ɗauka ma'anan haza ita wannan haɗin ƙara ta ake yi ina fata an gane za shine abin da ake nufi wannan ma'ana ko dai muna yin wancan ne ko kuma muna yin wannan irin naka din kenan muwa muna yin sallah yi muna roƙon Allah aljanna muna neman tsarin shi daga azabar wuta an gane ko faƙalar fata ƙala mai ruwaya ya ce faƙalar fata sai shi wannan ɗan samari mai suna salim ya ce walakin sa ya alamu mu'az idza qadima alqauma wa qad khubbiru anna al'aduwa qad ataw dan samarin ba da ana ce ba munafiki bane ina fata an gane me Allah ya faɗi game da munafikai a'a Inam? A'a, su munafikan menene aikinsu a zamanin manzon Allah? Jin tsoro idan za a fita yaƙi ba sa zuwa yaƙi sai zaman su a gida. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين إذا كسوك الدوة آية daga wurin Allah aka ce da su ku bi Allah kuma ku yi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah sai ga suna neman uzuri a wurin manzo Allah manzo Allah dan kyale mu wallahi inna buyutana aura wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara ina fata an gani shine a cikin suratul tauba Allah ya tona musu asiri domin na daga cikin suratul tauba dama al-fadihatu al-fadiha ma'ana surar da ke tona asirin munafikai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su tafi yaƙi ta buka wasu daga cikin munafikai sai suka ki zuwa wannan yaƙin suka fuska abin su kace a mu ba za mu ba kace an a cikin zafin ranar ne za mu fita ba abinci ba kaza ba kaza sauran mutane suna ganin wanda ba su san munafikai bane wani zo mu tafi yaƙi mana sai ya ce ga shi ba za shi ba sai Allah yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala ko da sun fita daga cikin ku ba abin da za su ƙara muku ma sai rauni ina fata an gane walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara idan da za ku yaki kafirai su wannan munafikan lawallaw al-adbara za ka sun juya baya suna guduwa ina fata an gane haka nan a cikin ali imran gashi nan Allah ya tabbata labarin ababen da suke aikatawa alladhina kafaru wa qawli ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu ina fata an gane to shi ma wannan dan saurayin ayan ce mai munafiki ne ko munafiki dama shine wanda ba zuwa dan yaki ina fata an gane to kan wata magana ce ta gittu a cikin hadisin sai a dauka cewa me yake nufi sai yake cewa walakin sayalamu mu'az yace amma ka bari mu'azin zai sani ai idza qadima alqawm idan mutane idan mutane suka taho ma'ana rundunin yaki suka taho wa qad khubiru anna al'adu qad ataw ya zamto mutanenmu sun taho gashi kuma makiya addinin musulunci sun taho ma'ana dama lokacin akwai jihadi da za a tafi na wani yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa za a tafi sai yake cewa ba sun ce ni munafiki bane ai mu'azin zai gani ya ce ni munafiki ne zai gani ai za a je fagen yaƙi fagen fama zai ga abin da zai faru ina fata an gane shine abin da yake faɗa qala sai mai riwaya ci gaba da cewa faqadimu nam a amurka mai qad atau yace ya al'amarin zai gani zai gane cewa idan aka bada labarin cewa yanzu ga makiyanan sun taso zai ga irin abin da zan aikata a filin jihadi ina fata an gane qala sai mai riwaya yace faqadimu ko faqaddamu sai suka gabato suka tafi su mutanen su kenan ma'ana aka tafi wannan yaki din fastashhad al-fata kai wannan wannan dan samarin sai ya shahada a wurin yaki ma'ana sai aka kashe shi a wajen daga tutar Allah wajen daga kalmar Allah addinin musulunci sai ya shahada a wurin yaki aka kashe shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka ya faɗa wa Mu'az dan Jabal yake ce da shi ma fa'ala khasmi wa khasmuk ya Mu'az me ya faru da abokin jayayya na da abokin jayayyanka wanda muka dinga tattaunawa da shi a nan ya ce kaza in ce kaza kai ma ka ce kaza shi ma ya ce kaza kaga abin da ya faru da shi ko qala sai ma'az bin jabal yace ya rasulullah ya manzon Allah sadaqa Allah Allah yayi gaskiya wa kadhabtu ni kuma na yi ƙarya kun gane maganin kuwa Allah yayi gaskiya ni na ce mai munafiki amma kuma Allah ya nuna min cewa ba munafiki bane tunda gashi ya shahada a filin yaki har manzon Allah yana yaban shi yana bada labari shi yace ya rasulullah ya manzon Allah sadaqa Allah Allah yayi gaskiya wa kadhabtu ni kuma nayi ƙarya tunda na tuhume shi da munafiki kuma alhalin ba munafiki bane in ji mu'abdin jabal an gane ko istushida sai mu'abdin jabal ce ka gani ya shahada a filin ya shahada a filin yaki yayi shahada ina fata an gane to ashe wannan kisan da muka dan karanta yana da kyau a yi mutane tsokaci game da abin da ya shafi husnul zanni an gane ko kyautata zato duk yadda kuke a cikin addini wani abu ya hada ku tsakanin kai da wani jama'a ba a saurin a ce wani munafiki ne wani baya tare da mu wani kaza ne wani kaza ne ba a san haka ina fata an gane sai dai idan dama ɗabi'a shi ce ya bayyana lokaci lokaci bayan lokaci yana aikata irin wannan mummunan aikin to wannan ko ya bayyana ma kowa dama irin aikin shi kenan ina fata an gane amma kada mutum ya zo yana aikata wani aiki kwaya ɗaya tak a masa hukunci wannan kuskure ne jama'a ina fata an gane yana ɗaya daga cikin abin da zamu fahimta cikin wannan hadisi an gane ko tunda kun ga mu'az ayya yana dama yace sadaqallahu Allah yayi gaskiya wa kazabtu ni kuma nayi ƙarya kun ga sahabbai kenan da adalci bai tije ba yace Allah ya so shi bai ce haka ba sai ce wallahi nayi ƙarya Allah kuma ya gaskiya yayi shahada a filin yaki ina fata an gane to kenan yana da kyau jama'a mu kiyaye wannan domin yawanci al'adar mu ta riga ta gurbace ta zama haka ba mu da adab da dubba na zama da mutane mutum yana yin abu kawai sai ya masa hukunci yana aikata wani abu kwaya daya sai ya masa wani danyen hukunci a ce kai wani ta ina ai wani ba dama ne wasu da fe wannan hadisin kuma shi ke nuna muku cewa mutum yana kuskure dan mutum yayi kuskure daya bai kamata ka hukunta shi akan cewa shi kaza bane in yayi kuskure biyu ma bai kamata ka hukunta shi akan cewa kaza bane still ka bashi uzuri domin yana daga cikin alkhairin mutum yadda ake gane mutum mai alkhairi mai yawan baiwa mutane uzuri ina fata an gane za ka bai mutum uzuri sau da yawa kadai idan ya zo ya yi wani abu ne wanda ya zamto misali ana gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya kawai sai ya goyi bayan ƙarya yana ji yana gani to ko wannan kaga ya fito kan ra'ayi misali mu karanta hadisin manzon Allah mu ce manzon Allah ya ce ai kaza kai kuma ka ce a'a ai wasu ma sun ce kaza su waye wasu manzon Allah kana cewa wasu waye wasu su din banza su din wa ina fata an gane nan dole ne mutum raddi in ta kama na zagi ne ma dole mu zage shi haka ne saboda me ya ci mutuncin addinin musulunci amma kun ga irin wannan aikin ai ya saba irin wancan ina fata an gane misali a zo ne kawai za a yi muƙabala misali ko kuma wata matsala ta addini ta taso sai a tara malamai a ce to ku ku yi bayanin hujjar ku kuma ku yi bayanin hujjar ku wannan sai ya ce a ni hujjata shine hadisin manzon Allah da yake kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan shi ma sai ya zo sai ya ce kaza da kaza da kaza ko kuma a ce wancan shi bai kawo hujja mai kyau ba sai a samu wasu kuma malamai yan tsaka tsakiya a ce to kun ji hujjan wancan eh kun ji hujjan wancan eh to ku yi hukunci a tsakanin su waye ya fi gaskiya idan malamin nan ya tashi idan muallimu su'i ne zai goyi bayan ƙarya ne sai ce in ya ga dama zai ce duk hadisin da wuce ya kawo ba su inganta ba saboda ya wawaitar da hankalin mutane wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake neman ilimi domin ya wawaitar da hankalin mutane to wannan mutumin Allah zai mishi linzami da wannan ilimin nashi a kai shi zuwa wutan jahannama Allah ya tsare mu a ce kun ga irin waɗannan ba abin a saurara musu bane ina fata an gane kai tsaye yana faɗa da sunnar manzon Allah amma kila da za a zo a yi kallon maslaha ne a ce to wannan ya halatta wannan ya halatta amma muna ganin maslaha tunda wannan ya halatta wannan kuma ya halatta dukkan su halal ne muna ganin cewa saboda kada kaza kada kaza sai a duba mas'ala irin ta malamin usul an gane ko a duba daf'ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih toshe barna shi ake gabatarwa sama da me sama da gabatar da abin da zai amfani mutane idan akwai wani abu da zai amfani mutane sai ya zanto akwai wani abu kuma da sharrin shi yafi amfani da za a samu to sai a haƙura da wancan ɗin ko da mutane su amfani da shi saboda sharrin ya fi yawa a cikinsa ina fata an gadi a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani inda yake tambayan shi dan saurayin nan kun ji yake Fatiha kawai yake karantawa haka ne ko da babin namu kenan jawazul iktisari ala al-Fatiha yace Fatiha kadai nake karantawa in roki Allah aljanna in nemi tsare shi daga azabar wuta ashe ya halatta kai tsaye yayin da ka zo yin sallah ka karanta fatiha kadai kai ruku'i ka sujuda kai halatta idan kai haka ba kai laifi ba akwai halaccin yin haka ina fata an gane shi malam muhammad nasiruddin ya soke wata lamba a ƙasa inda ya soke lamba ta uku yake cewa rawahu ibnu khuzaima fi sahihi wannan hadisi ibnu khuzaima ya fitar da shi a cikin littafinsa na as-sahih حديثي نا دبو ديا دتريشدا دتلاتين دهو والبيهقي بسند جيد إمام البيهقي كما يفتد شيدا إسنادي وندي يكي ميكو ما ليتي وموضع الشاهد منه عند أبي داود ما ليتي أما موضع الشاهد أينهن قبض متاش يزن شن مكي مغانا أكي حديث نيزو يبياني وند مكي بياني ينزو حديثي وند إمام أبي داود يرويتوش a cikin littafin shi na sahih abi daud lamban hadisi na 7508 yace wa aslul qissa fi sahihaini amma asalin wannan kissa din tana cikin bukhari da muslim wa ziyaratul ula li muslim fi riwayati fi riwayati wa thaniya li ahmad qarin da aka samu riwaya ce ta imamu muslim da kuma riwaya ta imamu ahmad wanda ya kawo ta a cikin mujalladi na biyar hadisi na 84 والثالثة والرابعة للبخاري قاري كما نهدو دنبير نإمام البخاري وفي الباب عن ابن عباس أشتم أن باب كما أنسى من حديث لقى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى من ظن الله تزال من شن الله ثبت أغريشي صلى ركعتين يا صلى ترك وإي قدابي لم يقرأ فيهما إلا بفاكهة الكتاب بكرن تقومي أشتم أن ركوئي قدابي با في فاتحة كليه an gama manzon Allah wata ranar yin sallah ya aikata haka saboda haka babu laifi idan mutum ya aikata haka yace akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wal Harith ibn Abi Usama fi musnadihi da al Harith ibn Abi Usama a cikin musnad dinsa an gane wal Baihaqi bi sanadin da'if Imam al Baihaqi ma ya fitar da wannan hadisin amma shi hadisin ya fitar da shi ne isnadi wanda yake mai rauni Albani yace wala adri kaifa khafiya alayya hadha yace ban sani ba ya aka yi wannan abin ya bace min saboda shi Muhammad Nasiruddin Albani a da ya inganta wannan hadisin wanda Imam al-Baihaqi ya kawo ina fata an gane sai yace ban sani aka yi wannan hadisin ya ya buya min ba nace sahihi ne wala'alli dhanantuhu ghayruhu kila na yaza tan wani ne ba shi ba wa ala kulli hal yace akan dai kowane hali alhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati khata'i na gode wa Allah wanda ya shiryar da ni wajen fahimtar kuskure na jama'a kun ji amana ilimi kenan yayi kuskure ne wajen inganta hadisi yanzu ya gane cewa ba ingantacce bane yanzu ya dawo ce da'ifi ne shine yake ma Allah godiya na gode wa Allah da ya shiryar da ni na gane kuskure na ashe ba laifi bane in ka karantar da kuskure ka gane abu kuskure ne ka dawo ka ce jama'a duk shekarun nan da ne ina karantar da ku kaza wallahi kuskure ne abin da yake daidai shine ga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan ita ce ɗabi'ar salaf ba a doge akan wannan abun ba a ce a'a za a ci gaba da wannan abun tutur ko da ko akwai hadisi ko da akwai nafsi na shari'a ina fata an gane wanda saba wannan kuma zai kai mutum ga halaka tun daga imamu ahmad yana faɗin cewa duk mutumin da ya saba hadisin manzon Allah to fa huwa ala shafa halaka lalle wannan mutumin yana kan gabar yana kan gaba ta halaka ina fata an gane mala yace wali zalika badartu ila ad-darb alayhi fil kitabi mala yace saboda haka ne ma ne sauri na kai duka kan wannan hadisin a cikin wannan littafi din na nuna cewa to wannan hadisin fa mai rauni ne wanda imamu al-baihaqi ya ruwaito amma amma a riwayar ahmad da da musnad din al-harith bin abi usama dukkanin hadisin ya inganta ta hanyar su an gane ko mala yace thumma awwadani Allahu khairan minhu hadith mu'adh hadha sannan sai Allah ya canza mun wancan hadisin na bai haƙi da na kawo da wannan hadisin na Mu'az dan Jabal fa innahu yadullu ala ma dalla hadith ibn Abbas domin wannan hadisin da muka kawo yana nuni akan irin abin da hadisin Abdullahi dan Abbas ya nuni akai walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yace lalle godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne dukkanin kyawun ayyuka suke cika to jama'a kun ji akwai halaccin kenan idan ka zo yin sallah sallan dare ce sallan nafila ce sallan farilla ne ya halatta za ka iya karanta fatiha kadai ka takaita kai ita kai ruku'i kai sujada kai sallah ka tayi kenan mun saba malaman fiqh yanzu ko ko mun saba ba mun saba fi hakuri eh mun zama ba hadisin annabi an gane ko domin a fiqhu akwai inda ake cewa ai a babin sujudus sahwi ana cewa wanda ya manta karatun sura sajada qabla ko bada ragi fa yayi to wa man naqasa aka ce ko to duk na kusani ba ana mata qabaliya bane kari kuma ai mata me ba'diya ko yawa to kun ga malam fiqh abin da suke cewa kenan amma malam fiqh ayi hakuri mu za mu bi annabi Allah ya saka muku da alheri da kokarin da kuka yi Allah ya saka muku da gidan aljanna na eh halaccin yin haka ne yanzu yanzu inda zaka je nan masallacin anguwanmu ko wajen helkwata nan kai sallar isha'i ka zo wajen neman wani kamfanin sai ka samu ana yin sallah kawai sai ka faɗo masallaci ka zo ƙara yin sallah sunna ne kai sallah bal wasu malamai suna ganin cewa ma ya zama tilas ne kai tun da an taɓa samun irin wannan wani mutum ya sallah a unguwansu da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo majalisi sai ya samu su manzon Allah suna sallah da aka tashin sallah kawai shi sai kuma gefe ya haka sai a ruwa na rana ya sallah ku je gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah ya ce a'a malam me ya faru baka sallah tare da mutane ba ya ce ai na sallah a unguwan manzon Allah ya ce a'a ai ko ka yi sallah anguwan kin ka zo duk inda ka ji ka samu ana yin sallah kai ma ka shiga kai sallah tare da su sai wannan ta zame maka nafila ina fata an gani eh kware da gaske an gane ku ba ma san mu tsawaita magana akan abin amma dai ya halatta kai haka kenan ai wancan satin mun yi bayani ko duk da wancan satin mun yi karatu ba kiyar shi sa karatu ya tsaye sanyi bunce a cikin wannan hadisin kuma akwai nuni akan cewa mai farilla zai iya bida sallah kuma sallar shi ta yi ka zo masallaci baka samu sallar isha'i ba sai ka samu alhaji musa ya kafa ta sallah zai yi zai zai yi wannan me zai shafa'i da wutiri shikenan sai ka bi shi kawai in yayi ya sallah bai ka tashi ka cika ka cika to ɗayan ka shikenan kawai sallan ishan ka ta yi shikenan ina fata an gane da kai sallah kai kaɗai gwara ka bi shi na'am eh mana in ka ga dama za ka zaɓa ne wasu malaman suka ce eh sai ka zaɓa ka ce to wannan ita ce nafila
in kai wancan farilla kuma sai ka ce kai ina ganin wannan sallah ta fi wancan farilla na ga mutane sun fi yawa kuma an fi yawan karatu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani a yau ana gabatar da karatu ne a cikin littafin sharku masailin jahiliya amma saboda kasancewar shi malam wata tafiya ta jiro mai insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha Allah muke roƙo ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aikata daidai. A darasin da ya gabata har yanzu muna bayani ne akan ruku'i. Mun yi bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake aiwatar da ruku'i a aikace. Sannan mun yi bayanai dangane da zikirori da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa a lokacin da ya ruku'i. Sannan bayan haka mun yi bayanai dangane da tsoratarwa ko tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ga dukkanin mai sallah wanda yake yin ruku'i amma baya miƙar da bayan shi a cikin wannan ruku'i ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallar shi ba ta karbuwa ina fata an gane domin fassarar la salata kenan dan cewa ya la salata liman lam yuqimu liman lam yuqimu sulbahu min fi ruku'i was sujud babu sallah ga dukkanin wanda bai miƙar da bayansa a yayin da yake yin ruku'i ba da kuma yayin da yake yin sujada wanda mun karanta waɗannan hadisai din yau za mu bayani a daidai gabar da malam ke cewa iqalatu ruku'i tsawaita ruku'i na a wuce fatar ko ya zo masallaci ya samu liman yana tahiyar nan ya bi tahiya ya tashi ciko sallan shi ya samu wannan ladan jami'i sai ya koma gefe ya ce a ni ba ruwana bari dai a sallame mu kafa namu jama'a wannan jahilci ne wallahi har ya gummace ma ka bari a sallama sallan ku samu wani wanda ya sami ko da raka'a uku ma ya samu raka'a ɗaya zai ciko ku bi shi sallah ku bi masbuki ya halatta ga shi na cikin fiƙin malikiya in ka ce kai dan malikiya ne ka duba cikin askari mana a babin sallah sun kawo misalin wani mutum suka ce wai mutane suka zo suna sallah su uku suna cikin yin sallah nan sai na hudu ya zo alhali neman ya riga ya sallace rakawai guda nawa rakawai guda uku ina fata an gane tunda ya sallar rakawai guda uku ya gama zai shiga ta hudu kenan sai ya yi rihi alula ta kari da ya tashi jawo wanda zai ci gaba da yin sallah kuma sai ya jawo wannan masu bukin sai ya ci gaba da jin sallah to yanzu ya za su yi shi ne yake kawai sai su ci ko raka'a ɗaya in yi raka'a ɗaya shi yana raka'a ta biyu ko su suna ta nawa ta hudu sai su gama bayan su sun gama ta hudun sai su zauna su jira shi kuma ya kawo sauran nashi ya yi ta ya sallame su sallame gaba daya yanzu sun buwa kai co ina ba ta gane jama'a to shi kanshi fiqhun sai kana da makamin fahimtar yaren malamin fiqhun zaka fahimce shi yadda ya kamata gaskiya karatun fiqhu ko shakka babu karatu ne wanda yake da albarka yake da kyau amma wallahi malam in ka zo karatun hadisi ka fara yi sai ka fara yana kanka wayo sai ka gane cewa ashe duk karatun fiqhun nan da kai fa har yanzu kana a matsayin ka na jahili ne fitik baka san komai ba a addinin musulunci malam Ja'far ya taɓa wannan magana wasu suna ganin magana ta yi girma yace inda za ka tunda qawaidi ahlari ishmawi iziya risala muktasar lawwali sani mudawwana har yanzu kai jahili ne fitik baka san komai ba addini haka ya faɗi yace ka je ka ga yadda malamai yace fiqhun malikiya kadai ka sani ga na shafi'iyya nan ga na hanbaliya nan ga na kaza ga na kaza kuma ga littafan hadisi nan bukhari muslim abi dawud nisa'i tirmidhi ibn majah ahmad duk suna ta bayanai akan waɗannan kaifiyat din wanda daga can ne waɗannan malaman suke ɗauka su su istihari ai jama'a haka ne ko ba haka bane yace to in baka karatun hadisi tabbas kai jahili ne har yanzu ko ka kai ko ka soke waɗannan ka ɗauka kai malami ne wallahi ka ɗauka kai malami baka san koyi ba addini lokacin ne ma zaka fara yin karatun tsantsa an gane ko kenan sai mu kan mu adalci mu tsaya mu koyi irin ilimi a matata mai kyau ba wajen yan son zuciya ba domin akwai wanda in yazo kamar hadisin da muka karanta inda na fitar da hukunce hukuncen nan wallahi ba zai fitar ba in dai abin ya saba abin da yake so a ran shi ba zai fitar ba zai ce an karanta wannan hadisi shike na wuce babi na gaba al-jahr wal israr fi salawat al-khams wa ghayriha an wuce wancan babu ba wani bayani ba ma daukan gaba kaza ma na bayanin kaza ne gaba kaza na bayani wani kuma jahilci ne bai sani bane an dauka malami ne ashe kuma malantan nashi dai dodorudo ne tsohon karatu ne tun na da wanda aka yi shi kuma ba tacewa to tun da haka ne kuma yanzu ana ganin ba za a iya komawa aje a karatu ba to da tun ya aka kaji ka koyi karatun tunda ka san ka ko babban aiki ka ci gaba kawai ka dora ka ci gaba da inda ka tsaya ina fata an gane Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa da kafafun wajen koyi ilimin addini akwai ragowar mintuna ya kare ba shi da yawa wannan ai haka ne ba shi da yawa wannan minti uku za mu gama wannan mu karasa jama'a الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها ما لا يتبين كراتو دكما بوي كراتو أتكين صلولي قدابير دكما وصن صلولي قدابير كينا النافلة صلى الرقروة صلى إيلي صلى كسفي ومتا صلى كسفي ورانا dukkanin wata sallar ce suna sallan walaha sallan menene ina fata an gani to mala wannan babin zai mana magana akan bayyana karatu ko boye shi a cikin salloli guda biyar da kuma wasu salloli guda biyar yadda manzon Allah yake yi wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya jahru bil qira'ati fi salati as-subh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bayyana karatu a sallar ta asbahi jama'a bayyana karatu ba kace bayyana karatu to bayyana wan ake yi ba irin wannan nunkufarcin da muke yi na karatu saboda mutum ya ki zuwa ya je koyi qur'ani yana sallar asba amma kai baka isa ka ji abin da yake cewa ba wallahi malam sai ka ji abun malam ba shan gani to jama'a a bayyana ake yi kowa yake koyi qur'ani masha Allah masha Allah to ka gani malam ni kunu zaka shi yasa ka ji wani lokaci za a zo ana tafiya a zo a malam bismillah malam bismillah malam bismillah musamman sallar da ake bayyana karatu wallahi haka ake yi sai ga ah malam bismillah malam bismillah amma idan sallan koyi ne za kowa yana sai wuce gaba ne tunda dai ba ai ba za a ji abin da yake faɗi ba ko shikenan shi ya sha Allah ka datar da mu to manzo Allah yana bayyana karatu ne a sallan asbahi jama'a gaba ɗayan tun daga farko har ƙarshe wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal isha'i da kuma salloli da kuma rakawoyi biyun farko na sallah sallan maghriba da isha'i dukan sai yana bayyana karatu a cikin su jama'a haka ne ko wa yasurru biha fi adh-dhuhr wal 'asr wa thalithati min al-maghrib wal akhi wal ukhrayayn min al-isha'i sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana boye karatu a cikin sallan as-sallan azhar da sallan la'asar an gane ko wa thalithati min al-maghrib da kuma raka'a ta uku ta sallan magriba nan ma yana boye karatu ai mun yi bayanin abin da ake karanta a baya ko duk ga wanda yake bin wannan karatun wal ukhra yayni min al isha'i da kuma rakawa'i biyu na bayan waɗanda ake bayyana wannan karshe ne sallar isha'i wanda ake karanta fatiha fatiha a cikin su ko duk mun yi bayani a babin da ya wuce a baya Allah ce wannan hadisin akhrajahu al-Bukhari wa Abi Dawud Imam al-Bukhari da Abi Dawud suka fitar da wannan hadisi din wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yasurru bihi bi ittirab lihiyatihi sun kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna gane karatunsa ne fi ma yasurru bihi cikin abin da yake boyewa na sallah bi tsirabi da hiyatihi da motsin da gemun shi yake yi an gane ko manzo Allah yana katu gemun shi na motsi to jama'a mun yi bayani dama a baya mun ce kaka zo yin sallan azhar kawai ka Allahu akbar kai gum baka cewa ko me kake cewa ba karanta komai na Qur'ani Qur'ani jama'a ba fa a karanta shi da zuciya duk wanda yake maka ya bude Qur'ani ko ya bude Qur'ani wai shi karatu yake ƙarya ne Qur'ani ya soka Allah ya ce manzo Allah ya tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ma'ana sai an harshe ya motsa harshe ku babu yadda za a iya motsa baki bai motsa ba akwai yadda zai yi ba zai yi ba to sun kasance na Oke dan ban kasa Oke yace ala hadha ijma'ul muslimina a cikin wannan akwai ijma'i musulmi bi naqali al-khalafi 'an salaf cikin ciratowa da ake yi wanda 'yan baya suka yi daga wajen 'yan mazan jiya an gane ma'ana wanda tabi'ai da tabi'i tabi'i na suka dinga yi daga sahabban manzon Allah da shi manzon Allah kanshi ma'al ahadith sahiha al-mutazahira ala zalik tare da hadisai ingantattu waɗanda suke bayyana wannan bayani da muka yi kama qala an-nawawi kama da imam an-nawawi ya faɗa wa sayati ba'daha wannan sashin wannan bayanin zai zo a cikin wannan littafi din mala yace kuma kana son ƙarin bayani ka duba cikin littafin al-irwaul gharib shafi na 345 ina fata an gane ko kuma hadisi na 345 kenan ijma'i musulmi kawai haka ake waɗannan sallolin da muka ambata a baya an gane mu dawo kan maganar mu suna gane karatun manzon Allah ne cikin abin da yake boyewa na karatu ta hanyar motsin gemunsa kenan shiru yake yi yayi gum me yake yi karatu manzon Allah yake yi jama'a saboda haka mu mu koma karatu zamu rika yi an yi sallan isha'i yanzu an yi rakawoyi guda biyu rakawoyi biyun karshe ya kamata a ga bakin kowa yana motsawa yana karatu ina fata an gane bakin ka yana motsawa muna gane cewa eh da gaske ne ana yin karatu wannan shine sunna jama'a amma idan kai haka kai gum bid'a kai ba shi addinin musulunci mala ya ce wa bi isma'ihi iyahumul ayata ahyana da kuma sauraron aya ɗaya wani lokaci da suke yi a ya tabbata hadisi ko wani lokaci manzo Allah yau sallah azhar yana cikin yin sallah kawai sai a ya barke da aya ɗaya misali ya karanta fatiha ya gama yana cikin yin karatu kafin ya ruku'i sai a ji kawai ya ya ce ya ce misali ya ce kazzabat samud bi tagwaha sai ya ci gaba da karatun shi kuma a sirrance yakan yi haka ko a sallan azhar ko a sallan asar wani lokaci manzo Allah yakan yi haka sunna ce to liman kaji sunna ce liman ina fata an gani to wani lokaci jama'a akan yi irin wannan irin wannan sai faruwa a Zaria irin irin masu dan sukan nan akwai wani aboki na wanda muke tare da shi haka to lokacin da shi bai zama dan sunna ba lokacin ya rike ɗari uku da ƙarfi to an gane ko ranar muna sallar la'asar ne ana sallar la'asar yana cikin sallar kawai sai liman ya barki yace rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudillu an sabilik ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم sai ya gum ya cigaba da karatun shi a saranci ina fitowa masallaci same ni yawwa bukari dama kai nake nema ai masallacin ku an canza sallah ma gaba ɗayanta sallan la'asar din ma a bayyana kuke yi na ce mai kai co kai co yace haka kuke yi nace to haka muke yi to duk abin da faɗa mai zai gane kila ma nace mai annabi ne ya faɗa ya zagi annabi amma a hankali kuma sai ya gane wata rana kuma muna karatu a bulugul maram ina buɗe shi ka gani wani lokaci manzon Allah yana bayyana aya ɗaya ko aya biyu kaza kaza yace oke dama haka ne ai haka ne ai duk abin yace haba shi yasa ba duk masallacin nan duk abin da ka sun yi wallahi suna da hujja ne wata nan kuma da aka zo aka aka kira sallar magariba to ladane kuma ku ji ina alaji idan lokacin da ruwa ke sauka ne za a kira sallah sunna shine yayin da aka zo aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah alaji ba a ce hayya ala salah sai dai a ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal sannan a ce hayya al falah hayya al falah alhaji wani ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh za mu zo na majalisi na musamman akai insha Allah jama'a haka ake yi domin aka ce hayya ala sala dole sai mutum ya fito kuma ka'ida manzo Allah ya ce ba a tilasta wa kowa idan ana ruwa ko ana iska irin wannan ka'ida shine kowa ya sallar shi a gida abinda ya ala sallu fir rihal shine ku saurara jama'a kowa ya sallar shi a gida abinda ladan yake cewa kenan i haka manzo Allah yake yi da ruwayan Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim hadisin na nan kenan yayin da za a yi kira sallah in lokacin ruwan za a ce ala sallu fi rihal a madadin hayya ala salah Allah ta'ala ya samu dace wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jum'ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na bayyana karatu a sallan juma'a jama'a sallan juma'a manzo Allah bayyana karatu yake yi wal idaini da sallolin idi guda biyu idil fitri da idil adha gaba ɗayansu manzon Allah yana bayyana karatu a cikinsu ne wal istisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa su ma manzon Allah yana bayyana karatu ne jama'a ba wai ake yin karatu ba wal kusufi da kuma sallar kisfiyewar wata ko kisfiyewar rana abin da muka faɗi dai Allah ya sami tarayya cikin lada wani mai kuskure Allah ya gafarta mana Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi kasantar da kafirci da kafirai ya Allah duk masu son su matsa wa addini musulunci da musulmi Allah muna roƙonka Allah kai Allah kai musu irin naka makircin ka maida musu da makircinsu Allah ka tarwatsa aniyansu ya Allah ka tsara ba mu kwanciyar hankali da watan arziki da ruwa mai amfani da damuna mai albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.